بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin wata Ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara dubu biyu da ashirin da shida miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na uku ko muna cikin suratul tauba a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta tamanin da uku yau kuma za mu tashi a farkon aya ta tamanin da hudu inda ubangiji ta ala yake cewa wala tusalli ala ahadin minkum mata abadan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم فاسقون
Ubangiji ta'ala ya ce, Wala tusalli ala ahadin min ummata abadan, ya Rasulallah sallallahu Alaihi wasallam, kar ka yi sallawa ko da mutum ɗaya a cikin munafukai da ya mutu har abada har yanzu muna bayani akan munafukai a nan ubangiji ta'ala yana kafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam doka da sauran al'ummarsa cewa kada su yi wa munafuki sallah munafuki shine wanda yake bayyanar da musulunci yana koyi kafirci a zahiri shi musulmi ne amma a ne kuma kafiri ne to shine Allah ta'ala ce wala tusalli ala ahadin minhum kada kai wa dayan su sallah ma ta da ya mutu abadan har abada matakar ba ya yi imani ba wala taqum ala qabri kuma kar ka tsaya akan kabarin sa kar ka je bunne gawarsa kuma kar ka yi wa gawar addu'a saboda kafuri kafuri ba a masa sallan gawa ba a zuwa a bunne shi musulmi ba zai bunne kafuri ba sannan ba zai masa addu'a ba sai dai idan mutum kafirin babansa ne ko uwansa ne ya mutu su kafirin ba su guje shi ba to wannan yana iya zuwa ya tona rami ya tura masa kasa domin kar ya rufe ya dinga damun mutane amma in dai za su yi masa jana'iza irin tasu to shi da zai je ba ba alaka da wannan gawa to haka nan ma munafiki wanda yake bayyana da musulunci a zahiri amma a batini ba musulunci ba ne me yasa ba a musu sallah ubangiji tare ta innahum kafaru billah saboda sun kafirce wa Allah wa rasulihi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi imani da su ba wa ma tu wa hum fasiqun wa sun mutu suna kafirai shine ma'anar fasiqun sun fita daga da'ar Allah da da'ar manzon Allah kwata kwata ba su yi imani da su saboda haka kafiri ba a masa sallah idan ya mutu wannan hadisin Abdullahi bin Umar yace lokacin da Abdullahi bin Ubay bin Salul ya mutu shine shugaban munafikai na garin Madina gaba daya ana ce masa ra'asul munafiqin wato shi munafiki ne kafiri ne da rigar musulunci kuma ya yi haka don ya cutar da musulunci domin tsoron kada in an zo ya kan musulunci kuma a yaƙi shi to lokacin da aka ɗauki ransa ya mutu to sai ɗansa Abdullahi bin Abdullahi bin Ubay bin Salul ko musulunci ɗansa ya musulunta shi kuma shi ne shugaban munafikai to sai ɗansa abdullahi sai zo jin manzala ta sama ya ce ya rasulallah ka ba ni rigar ka mana na yi wa baba da ni kafa ne ka ji ko mana babansa munafiki mai cutar da manzala mai cutar da musulunci amma da ya su sai ya ce ka ba ni rigar rigar ka mana yi masa in kafa ne a zaton sa rigar za ta amfani babansa sai manzala ta sama sai ya ɗauki rigarsa ya bashi sallallahu alaihi wasallam sarkin haƙuri sarkin kyauta sannan kuma sai ya tambaye shi ya ce ya rasu da lafi yau baba an sallah mana ka je ka jagoranci masa sallah sai manzana ta zuwa sai ya tashi zai je masa sallah sai sai na umar radiyallahu anhu sai ce ya rasu da Allah a ala aduwwu lahi tusalli yanzu makiyin Allah za ka yi wa sallah makiyin Allah wanda yake cutar da addinin musulunci ya cutar da kai shi za ka yi wa sallah sai manzo Allah ta sama sai ya ce Umar akhir anni ba ni waje akhir anni Umar Umar ba ni wuri ai inni khuyirtu fakhtartu abba ni zani ne sai ne sai ne sai na zaba an ce istaghfir lahu aw la tastaghfir lahu ko ka nema musu gafara ko kar ka nema musu duk ne in tastaghfir lahu 70 marra falan yaghfir Allah lahu in za ka musu istighfari sau saba'in ba za a gafarta musu ita to ai an ba ni zaɓi zaɓi aka ba ni ba wai an hana ni in nema musu gafara ba ne sai ya ce walau alamu an ni lau zittu ala sab'ina gufira lahu da zitt maza sa ce ce wallahi da na san cewa in na ƙara a kan istighfari saba'in za a gafarta masa ita wallahi da sai ka na san ko na ƙara ba za a gafarta masa ba shi ya sa ba zan ƙara a kan saba'in duba tausayi iri na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam munafiki wanda ya cutar da manzon Allah ya zagi manzon Allah a tafsiri mu na farko mun yi bayani a lokacin da ake dawa daga yakin Muraisir shine wanda fa yau manzon Allah yayi wa Aisha karabi ba shi wa Aisha karabi yace ta yi zina matar manzon Allah ya cutar da shi da wanda sannan shine wanda ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam misalin sa kaman abin da Laraba suke cewa ne san min kalba kai hakuri to kai ke cinye ta ya sifar da manzon Allah da kai kuma shine da in raja na ila madinati to ta amfani da shi kuma madina ma to ke ga ni da ma ke ce wa manzon Allah kai kuma sai da madina da san ne ga gafara wanda sallallahu alaihi wasallam da mai san uwanka su ne sallah mai faɗa la ilaha illallah amma ya rubuta riga tsine masa kana kawo yanzu aka yana cikin da jahannam har ka shiga AI ka bunka ka hura wuta ta wutar jahannama ka zo ka tashi a ciki yana faɗawa cikin wuta kawai kawai kai bukatar ka Allah ya babbaka shi ko musulmi ne dan uwan wani ya babbaka shi riba mai kashi wanda riba kai ma baka samu ko barka ba baka san ina zaka tafi ba amma musulmi ne da suka riga ce masa gungume mutane wai har mai wa'azi ma mai wa'azi saboda sabanin fahimta tsakanin da wani malami ya dinga cewa gungume mutane annaba wutan jahannama zai wuta ba taka ba aljanna ba taka ba to manzon sama ya yi wa shugaban munafukai sallah kuma ya ce da na sai na ƙara nema masa gafara na ƙara ne saba'in da ɗaya za a gafarta masa ya tuwa da sallah duk da cutar da shi ne ka duba abdullahi dan shi abdullahi bin ubay bin salul din shi ne ya tsaya ba a bakin kofar madina ya ce idan babansa bai yadda shi ne makarfaci wa manzon Allah madawaki ba zai tare wuyan kuma ya ce ya rasu in kashe shi za ka yi ka ba ni dama ni in kashe shi da kaina amma shi ne zai ke neman manzan su mai masa likabari da rigarsa ya samu albarkar rigar manzan Allah sannan mun kai ce neman manzan su mai zai masa sa su za ka musulmi da tausayi a kasan shi da fatan alkhairi a kasan shi ba da fatan ba da fatan sharri ba sannan manzan su ya masa sallah kamar yadda ɗan su yi sannan kuma ya tafi tare da shi har kan kabarinsa ya tsaya kan kabari tare da ɗansa ɗin kamar yadda yake so shi ne bayan manzala ta kuma ya yi wannan shi ne aka saukar da wannan doka wala su salli ala ahadin min ummata abadan wala ta kuma ala babu duk wani munafiki daga kan wannan wanda kai wa sallah abdullahi bin ubay bin shi ma sallah bata amfani shi ba domin kafiri ne to da kai karka sake wani munafiki sallah kuma karka tsaya akan kabarin sa ko kamar addu'a saboda ya kafurci wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya mutu yana kafo za ka ka sake masa shi ke aka kafa aka kafa wannan doka wannan yana nuna maka addini musulunci akwai tausayi a cikin sa musulmi masu tausayi ne yanzu da za a ce dukkan kafirin duniyar nan a ce su musulunta kuma su zo su shiga aljanna da wayanda suka cutar da musulunci da wayanda ba su cutar ba duk Allah ya kaddara musu imani ko mu je mu haɗu da mu haɗu da su a aljanna wallahi da mun za mu wajen shi ko wa musulunci har wanda ya wadata musulman ya musulunta a je a zo shi a aljanna da murna musulmi ne in dai aqida yake bi da ingance ba wanda ya gabatar ma ne mutu yana kawo ba ne ba wannan washi bin har shi ya kashe hamza shi ya kashe hamza a yakin hudu babban manzada a lokacin yana kafin daga bayan musulunta manzada ma ya kore shi a musulunci manzada ma ya yi kuka da mutuwan har da kuka da bai yi nisa amma ya zo yi musulunta manzada ma ya karfi shi kuma manzada ma na cewa Allah zai mutane biyu da ya ya kashe ɗaya a madar kuwa zuwa aljanna aka ce shi ne hamza da washi biyu ga irin yadda suka shi ya kai shi lahira amma kuma za su yi zuwa zuwa aljanna ne matsala ne kafurai nawa manzala ta kuma ya yi yaƙi da su wasu ma sun karya masa haƙori sun fasa masa kai sannan kuma sun zo sun musulunta sun zama sahabbansa sun zama a wannan abin nan komandojinsa na yaƙi sun murge shi a tsayi sun faffasa masa jiki sun gaya masa baƙaƙi magana sun masa wulaƙanci mala'ikan dutse ya zo ya ce ka bani zai ɗauki duwatsun nan gaba ɗaya duka sun halaka su ya ce kar kai haka ya ce Allah ma ne kawai kai nan la ya alamu sai Allah ka shirya da mutane na ba su sani ba a wata ruwa ma Allahumma arham qaumi ko Allah ma gafir li qaumi Allah ka kauce a mutane na Allah ka gafarta a mutane na ba su sani ba shi sa ka kalmi na jahili ne sa su kalmi ita kuma yana fata Allah ya fitar da a cikin tsotsar su wanda zai bauta Allah ke kadai in ma su wasu musulunta ba kuma aka samu kuma aka samu so musulunci har abada kiran mutane yake zuwa a shiga ba a shiga ba ba koran mutane ba ka da wannan ka da wannan kai ma baka san karshen kama ya ce ba ne mutum ya riga mutu kuma a cikin nan la ta sun kuɗa muwa kar ku zagi mata in ji manzon Allah ta sa fa idan hau fa idan qad afdau ila ma hali sun samu sakamako abin da suka aikata kuma wannan sakayya ba na ka bane Allah yana iya gafarta mu ya gafarta masa duk barnan ne to shirka ma ake gafarta wa wani abu da wani yayi wa dan uwansa nasiha ka ji tsoron Allah ka daina abu kaza ka daina abu kaza sai dan uwansa ya ce masa kai an aiko ka wurina ne Allah ne ya aiko ka kamin nasiha sai mai nasiha ya yi fushi sai ya ce wallahi Allah bai zai gafarta maka ba wannan ya fi muni akan abu da dan uwansa yake sai Allah ta'ala ya ce man zal ladhi ta'alla alayhi Allah ghafara li fulani fa qad ghafartu lahu wa afartu amala wa yake rantsuwa ba zan gafartawa ne ma wa yake min shishigi na gafartawa wancan din kuma na ba ta yi ba kalma ɗaya ta rusa masa yi to aljanna da wuta na Allah ne shirya ta Allah kai kokarin ka mutane su zama shirye yau yana shugaban kasan amerika zai musulunta wallahi murna za mu duniyar musulmi za a yi murna duniyar masu yabi a aljanna duk barnan da yake kuma da ya yi masa ba shi ke da ba ba za ka yi fatan yin mutu waye wai akan kafurci ba don ba ci gaba musulunci ba ne ci baya ne ci gaba musulunci shi ne musulunta ko su musulunta ubangiji ta ala ya sa doka ya ce karar munafukai sallah su ne manya-manyan munafukai don munafurci kala biyu ne akwai annifaqul i'tiqadi akwai annifaqul amali annifaqul i'tiqadi shine munafurci na aqida a zahiri kai musulmi ne amma a batini kuma ƙarya kake kai kafiri to duk wanda yayi wanda yake da irin wannan aqida to ba a masa sallah kowa ya yi shi wannan ayan ta ga duk sauran munafukai gaba ɗaya amma akwai annifaqul amali munafurci na yaki shine wanda baya fita mutum daga musulunci kamar riya ka ga riya ma muna buɗe ne ai a zahiri kana yi don Allah amma a baki ne kuma kana yi don aibe ka ne ko ka rantsa ibada da wani Allah to irin wannan babban laifi ne ko yana hana baka ladan aiki amma kana nan musulmi in mutum ya mutu za a masa sallah ko da an san yana riya a haifar da zai hana masa sallah so musulmi ana yi masa sallah ko da fasi abin da zai hana maka sallah shi ne kafirci don munafurcin ka da kafirci ne ko bidiyar ka da kafirci ne ba za a yi maka sallah ba dan bidiyar da yake cewa kowa Allah ne ko shi ma ya zama Allah to wannan ka kafiri ne ba a masa farko amma ya yi da Allah ɗaya ne yana yin wasu abubuwa ne na ƙananan bidiyoyi wanda ba zai fidda mutum daga musulunci ba wanda ba zai hana masa sallah kuma ba zai hana ka masa addu'a Allah ya ji kansa ya gafarta masa saboda haka musulmi ana masa sallah ko da a ce ba wai musulmi ne na kai ba saboda ya yi imani da Allah amma idan fasikanci mutum ya kai ya kawo to ba a ɗauko zaɓaɓɓun mutane su masa sallah sai dai gaba gari mutane kama a ce mutum ɗan fashi da makami ko ɗan kidnapping ne ko ɗan ta'adda ne shi kenan ya karkashe mutane ya kai su samu kalba a kashe shi wannan ba za a ce limaman gari da malamai da masu kuɗi da shugabanni su zo su masa sallah ba a samu sai mutane kawai da magana mutane wanda bai da ba nan a zo a gani ba sai su je su masa sallah amma dole da a masa sallah amma haka din domin ya zama wa'azi ga wanda zai aiki irin na ko bai yi ya ba kaga dai gawa ba ta samu daraja ba amma in ba irin su ba gawa tana da daraja in ka je sallar da na'iza za ta amfani wanda ka je wa yi wa sallah don kuma kai da ka je sallah idan aka samu mutane da yawa a sallar gawa mutum to daraja ne a gare shi manzara ta kuma ce idan mutum arba'in suka yi maka sallah wanda ba ta yi wa Allah shirka dukkanin su suka nemi a ba su ceton ka ma'ana suka maka addu'a Allah ya digan kai gafarta maka manzara ma ya ce za a ba su ceton ka ma'ana Allah zai gafarta maka mutum arba'in kawai to ina garin sun kai ɗari ko ɗari biyu ko dubu ko dubu zai wannan duk ci gaba ne a cikin su da za a samu nagari a ciki sannan idan kai kuma ka je sallar jana'izan to kai ma kana da lada manzon zuwa ya ce man shahida janazatan hatta yusalla alaiha falahu qiratun wa man shahidaha hatta tusmana falahu qiratun duk wanda ya sallar gawa ya halarci jana'iza har aka masa sallah yana da lada kira ida babban yanki lada in kuma aka rika gawan da shi bayan ya yi sallah yana da kira biyu yanki babba guda biyu sai aka tambayi maza zuwa umar kira ne sai ce asbaru ma misu hudi karamin kira ne shi ne girman sai kai kamar dutsen hudu haka za a baka lada ko sallar ko kai baka rika gawa ba ko rika gawa kai baka yi sallar ba amma in kai sallah ka rika gawa kamar dutsen hudu su za a baka lada to ka kai ma ka samu fa'ida na wannan sallah sana hadisi ya tabbata a sunan na abi dawud daga Usman radiyallahu anhu yace manzala ta kuma ya kasance in ya gama kunni mamaci ya tafi a kan kabarin sa alhamdulillah idan manzala ta ya yi kunne gawa ya ka tsaya a kan kabarin sai ce istaghfiru li akhikum wa salu lahu tawbita fa innahu al-adil ku nema da ku gafara ku roƙa masa Allah ya tabbatar da shi wajen ba da amsa domin yanzu za a tambaye shi. To kaga a sai kowane musulmi ana yi masa sallah sannan kuma ana rika me ana rika gawarsa sannan ana masa addu'a a kan bayan an binne shi ma ita kanta sallan addu'a ce sannan bayan nan kuma ana yi masa addu'a sai a binne shi sannan kuma a ƙara yi masa addu'a saboda matsalar ta kuma yana faɗan yana umarna yana umarni cewa a yi masa sallah ba a masa addu'a bayan kuma an masa sallah saboda za a tambaye shi za a masa tambayoyin kabari wannan addu'a za ta sa insha Allah ya iya ba da amsa na tambayoyin da za a masa sai ubangiji ta dace wa za ta wuri ba
ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون
Ubangiji ta halaye wala ka amwaluhum kada dukiyar yin abokai da kafurai da kayan da kai da kuma wa auladuhum da kuma 'ya'yan إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا أنا لا أبني أذكر سورة الدنيا أنا الدنيا وتذهب أنفسهم رأيك الزقوط بك وهم كافرون سنة كافرين ومن سجي أن أنام الأذاب تحر أبدا أبدا أنا مبيني تعالى إلا شو مزالة تسلم kada dukiyar kafurai da ƴaƴa da Allah ya ba su ya zama yana burge shi ya dinga ganin wata falala Allah ya musu to da kafurai Allah ya musu yawan ƴaƴa a wancan lokaci Allah ya musu yawan dukiya har suna alfahari da wannan suna cewa wa qalu nanu aqaru amwalan wa auladan wa ma nanu yuhasabun Allah ya ce suna cewa mu muka fi kowa yawan dukiya mu muka fi kowa yawan ƴaƴa saboda haka ba za a zartar da mu ba in ji wai tunda Allah a nan duniya ya zaɓe su ya ba su dukiya mai yawa ya ba su ƴaƴa mai yawa wannan ya nuna su yan gatan Allah ne a lahira Allah ne zai azabtar da su haka suka rubuta wannan to ban san cewa jarrabawa ne ubangiji ta Allah musu ba kamar da yake inna ma amwalukum wa auladukum fitina da dukiyoyinku da ƴaƴanku duk jarrabawa ne to da haka wannan ya rubuce su to shine Allah ta'ala yake gaya mana nan kada wannan din ba yau ya burge musulmi ولا تجبك أموالهم وأولادهم kada dukiyoyinsu da ‘ya'yansu su zo wai suna zo suna burge ka kar su burge ka ba abin burge ba ne domin da wannan shi ne ma'auni na cewa Allah yana son mutum da manzonin Allah an daba mana su bi kowa dukiya da ‘ya'ya amma ka gaba a kawai sai ka samu a cikin al'ummatansu sun fi su arziki sun fi su dukiya to kaga ba ma'aunin ba dukiya ba ne من ذا لا تفعل فإن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب Allah yana ba da duniya ga wanda yake so da wanda baya so amma Allah baya ba da imani sai ga wanda yake so to duk wanda daga Allah ba shi imani ya zabe shi kuma ko da bai na yi wata abubuwa da sabon Allah zabe bai Allah ne in ka kusa ka rika sabo shi yasa Allah ta yace summa awratna kitaba allazina saqina min ibadina فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله mun gadar wa littafi alqur'ani wanda muka zaba daga cikin bayin daga cikin su akwai masu zalunta kan akwai masu zalunta kan sai masu saba wa akwai tsakatsaki ba ta sabon hada manya ba ta kuma barin wajibi amma na fida bai dame su ba akwai kuma masu rige rige da izin Allah su ne wanda sun kaurace wa samu Allah gaba daya sannan suna yin aiki na wajibi kuma suna karawa da nafila to kaga dukkan su Allah ya Allah Allah ya zabe to amma duk wanda Allah bai ba imani ba to Allah bai zabe shi wannan ya ya shiga cikin makiya Allah wanda Allah ta kashe da imam la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya ya ku da kai imani kar ku riki makiya na da makiyin a matsayin masoyi to a yanzu a kafirai a duniya kafirai su suka biya da ko ko kuma ce su suka fi kuɗi su suka fi wadata sai ana cewa mai kuɗin duniya gaba ɗayan sa wanda ya kowa kuɗi a duniya kaga ba su fi bane idan aka yi ta girga aka ka sauka musulmi ga wannan kare rufe ka to amma a yaya a yanzu duk da suna takai da iyali kaga musulmi ma za su fi su yaya sun da yawanci mace ne kwaya ɗaya na ma an haifi guda uku kawai shi kenan sai a ce to ya ta haka a wani kuma mutum muna auren mata kuma kuma muna ya'ya da yawa mutum ya ka samu yana da ya'ya tamanin da kaga mun bi ba ya'ya mun kuma mun bi wasiya ce ta manzo Allah ta fara yake cewa tazawwaju alwaduda alwaduda wa inni mukafirun bi kulli mawdi wal qiyam ko auri mata masu nuna muku soyayya masu haihuwa zan yi alfahari da yawan Qur'ani a kiyama to da musulmi suna da ya'ya da yawa saboda musulmi su yawa kuma maza zuwa ya yi alfahari da su ranar ajiya wala tujibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridu Allahu an yu'adhibahum biha fi dunya Allah yana so ya azabtar da su da dukiyar ne da yayan a duniya sai Allah zai azabtar da kai da dukiya shine dora maka masifa a cikin dukiyarka ko kuma wahala idan kana da dukiya sai Allah ya dinga dora maka asara don kai ba mai tawakkali da Allah ba ne ba mai imani da kaddara yadda ya kamata ba to wannan kawai ya ishe bai haramta maka jin daɗin zuciyarka a ce kana da biliyan ɗari sai kai a ƙarin biliyan hamsin to daga nan jin daɗi ya ƙare maka ko kuma zo a hankali kai a ƙarin biliyan ɗaya daga biliyan goma ta rabu sai ga kuɗin ka sun dawo biliyan hamsin to daga nan sai ka shiga tashin hankali fa kana harawa kuɗin ka za su ƙare a can wani kuma yana da miliyon biyar amma yana jin daɗin rayuwarsa miliyon biyar kawai yana jin daɗin rayuwa saboda ya kwantar da hankalinsa to sai ka dinga asara kana da kana da kana da arziki amma ba ka yi wa Allah abin da yake so ba to sai Allah ya dinga tsoron maka wasu asara kuma ya zo baka da tawakkali don asara ma in kana da tawakkali ƙarin lada ne shi ma ƙarin imani don Allah ne baka shi ya karba inna lillahi ma akala wa lahu ma ada wa kullu shay'in bi ajalin musamma to ko kuma ya dora maka wahala a cikin dukiyar taka menene wahala ya zama kullun dukiyar ita kake bauta ka tattara ta anan ka haɗe ta a can ka tura ta can ta dawo can idan dukiyarka tana hanya ba ka da bacci sai ka ji motar ta ido idan ka fara jirgi da wani tunanin ko za a shirya ko ba za a shirya ba ya hana ka kwanta ka ne sai shi in wani ya sai kayan ka bai biya ka ba ka ci ga kai ta damuwa ne har yanzu bai biya ni ba har yanzu wani abu zai hana ka bacci ko kuma ka ba wani kaya sai je kari ma'ana dukiyar ta zama abu da shi ma dalilin da kare bayan da zai yi biya ka wani abu ya bata maka rai ko wani ya je ya cuce ka ku zo ku kama shari'a da shi in ba kana da tawakkali ga Allah sosai ba wannan kawai ya ce ka Allah ba to da ka ubangi ta yana azabtar da kamurai da dukiyar da ke ba su da kuma mutane waɗanda ba su yi imani da kaddara yadda ya kamata ba waɗanda su yi mawata ba Allah yana azabtar da su da dukiya amma in ka saba baya wa dama ka miƙa wannan ka ba wannan ka rada kai a tsara sai ka kaddara kamar kyauta kawai sai da ba kudin su saba fita daga hannu ba amma ba su saba fita ba kana kamkam to ko shakka babu rada suka fita ba za ka shiga tashin hankali za ka shiga damuwa ko kuma ka zo ka ajiye kuɗi ga suna suna tare da kai kana ta tunanin ɓarayi ko yan fashi da makani ko kada ainihin su salwanta duka je wani yana kwanciyar hankali ko ka tattara dan jari ka kaje kayi ko gida gwamnati ta yi ne maka kuɗi ko kamfani kullum kana cikin damuwa da tashin han Allah ne yana da hanyoyin da zai jarrabe mu amma idan kai musulmi ne mai imani da kaddara wannan bai zai daga maka hankali ba amma duk wanda ba da imani to ya shiga tashin hankali to wannan shine azaba za ka ga wasu suna neman kuɗi amma bauta wa kuɗin su su ba su zumunci ba ba su kyautata wa ‘yan uwansu ba ba su taimaki addini ba ba su taimaki iyalansu ba kullum cikin wahala suke kawai wahalar nema amma ba a jin daɗin kashe ba to ka wannan shi ma Allah yana azabtar da shi da wannan dukiyar ne shi da zuwa hadisi tarika abdul dinari wanda ya abdul dirham bawan kuɗi bawan dinari da bawan dirhami ya wahala ya halaka su ne masu bauta wa kuɗi da to da haka in garka kwarai da suke neman kuɗi kowai da muke tare da su a nan kalmar da yadda suke ɗaga hankalinsu akan maganar kuɗi kai ka san zuciya tana azabtar da su yanzu musulmi idan ya samu kuɗi ko kaɗan ne kana iya ganewa ka cewa yana jin daɗi amma ka koyi kafin ya kuɗin da zai ji daɗi za ka fi da suna ne ba za ka shi tattara su yake yana ta tattarawa yana ta haraɗawa kai kuma kana samu kana kashewa kana samu kana buƙatan ka kana samu kana buƙata kai da iyalinka kuma wannan shine dukiya ne shi ne bambanci ka da wanda bai da shi kashewa amma in dai ajewa ne to kai ba kana cikin talauci bukata ta kama ka ba za ka iya yi ba to ai ma tare da bukata ta kama ni ba ya abu ne to bai bambanci ka dai amma idan bukata ta kama ka za ka yi in wani ma ya zo wuri ka za ka taimake za ka taimake yan uwanka to wannan shi abu ne na gari talaka talaka ya zauna cikin damuwa to yanzu kuɗi bamban da shi kai ka fi shi jin daɗi amma matuƙar ba haka ba to Allah yana azabtar da kai da wannan dukiya kuma mutane mu da yawa abubuwan da bautan dukiyar suke yi ba wai suna moranta ba ne sannan wata saka musu mahun kafirun Allah ya musu talala ne da dukiyar domin sun mutu suna kafirai a musu azaba mai tsanani da sababin kafirci na to kai musulmi da Allah ya baka imani ko bai baka dukiya ba ka ji ka gode wa Allah subhanahu wa don kila da in ya baka dukiyar za ka shagala da ita ka dinga jin daɗi da dukiyar kana alfahari da 'ya'ya har ka kasa tuna ƙarshen lamarin ka yare zama har ba za ka gina lahiran gaba a ƙarshe ka zo wato ka mutu ko kana ba musulmi ba ko kana musulmi wanda yake mujrimi ka je ka tada azabar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu taha ubangiji ta ala yace wala tamuddanna aynaka ila ma mata'ana bihi azwajan minhum zahrat alhayati dunya linafsinahum fi wa rizqu rabbika khayrun wa abqa Allah ta'ala ya ce wa manzon ma kar ka miƙa idanunka zuwa ga abin da muka je da su dani ko muka je da wasu su daɗi da shi in Allah ba ka bari kuɗi kar ka duba shi kai ka duba niman da Allah ya maka ta imani da tsoron Allah mu wani da talata wannan duk kawace ta rayuwar duniya kawai mun yi ne don mu jarrabe su a ciki arzikin da ubangiji ya tanada maka shine alheri ko shine mai wanzuwa shi na arziki lahira in ba ka samu duk kuɗi a duniya ba in ka je lahira za ka walwala matuƙar kana da imani to shi yasa a harkar rayuwa ba a son ka duba na sama da kai ka duba na ƙasa da kai shi ne sa ka gode wa Allah ta'ala don ubangiji da ala ya manzar kuma yana cewa unzuru ila man huwa la tunzuru ila man huwa dunakum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru an la tadbiru ni'mata allahi alaykum ku duba na kasa da ku kar ku duba na sama da ku a sha'anin duniya wannan shine zai sa ba za ku rena ni'man da Allah ya muku amma kana duba wani mai kuɗi sai ka rena ni'man da Allah ya muku kuma Allah ya maka ni'ima sai dai ku kuɗi to ka duba na kasa da kada zuciyar wani ya tsole maka ido in ya tsole maka ido to kai kuma za ka nema ya gyara ya gyara ni ba ka ko kuma ka je ka yi sharholiya irin nasa la ya qurana ka da qallu bi dalina kafaru fil bilad mata'un qalil kuma ma'awaqu jahannam wa bisa min hal to da ka wannan shakatawa da suke wallahi yanzu da za ka je kai transit a wata kasa da ake jirage kai transit ko na awa biyu kare da arna suke tafiye-tafiye daga jerin wando an shiga wannan jirgin an sauka an tafi tan an tafi tan kada shiga ta kai mamaki tafi na suke zuwa ne su kan kama Allah ya yi su dunya wace a wace kawai sun samu kuɗi yau su je wannan ƙasan su dawo wannan ƙasan kuma ba su da riga cikakkiya su kura ta mutunci mai kyau ba su da shi haka suke tafiya mazan su da matan a nimauce ba wani jin daɗin rayuwa suke ba kai ne kake gani suna jin daɗin rayuwa to kaga kai in kace za ka duba in wannan za ka yi sharho ya in wannan to shi ke nan ka miƙa idon ka zuwa gare su kuma wannan abu ya zai maka matsala dan jin daɗi ne nan kaɗan a ƙarshe kuma za su je su sha wahala wahala da ba zai yi ba so da haka rayuwa ta musulmi daban take da wanda wato ainihin ba musulmi ba a cikin suratul mu'minun ubangiji ta ala ta ayahsabuna annama numituhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yashurun wa yaka suna tamani kuɗi da muka ba su da yaya wasu na tamani to bi tabi ne mun musu kima ne a nan duniya lahira za mu musu abin da ya fi wannan ba bi ta dace ba haka bane wasu sani bane to da haka Allah yana iya baka duk abin da kake so a rayuwarka na duniya amma a matsayin talala ya maka tarko ne sai ka gama cinyewa ka je lahira kuma ka shiga azaba mai tsanani amma kana iya shan wahala a nan duniya ya zama jarrabawa lada ake baka wahalar da kake sha sai ka je lahira ka shiga jin daɗin da ba zai kare ba so da aka da wahalan lahiya ko gara gara wahalar duniya bari ta ala ya tsara mana imani da tsoron Allah sai Allah ta ala ce wa idza unzila surah
وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين وبنجي تعالى يتي وإذا أنزل سورة إذا أكا توقد سورة تاع القرآن وسؤال إلى القرآن an aminu billahi aka ce munafikai ku yi imani da Allah wa jahidu ma rasulihi ku yi jihadi tare da manzonsa wa idan tunfirtum fanfiru idan an ce ku tafi jihadi ku tafi jihadi tare da manzonsa sassan isa ga naka ulu tsauni ne ma abota dukiya daga cinsu sai su nemi izininka su sai ai muna da uzuri mu ba za mu iya zuwa jihadi nan ba a tsauni shine almal almalu kafin وقالوا تزكي ذرنا نكون مع القائدين kabar mu kasance tare da masu zama a basu su zauna da mata da yara da waye da ke da wuri duk lokacin da aka saukar da ayoyi na jihadi da imani to kuma suna kuɗi da ya kawo ne sai da shi bai je jihadi ba za yi kan dama zai ce maka ya imani amma jihadi kuma zai ce a wallahi mata na tana da ciki haihuwa goyo ko gobe to yana tsoron kada ya zama sai mun fita jihadi nan da zo tare ya dinga kawo wasu uzururukan da ba su bane na ƙarya to shi ne ubangiji ta ala yake tona musu a su da ayoyin alƙur'ani ake gwamfasa su ake yakan so da haka mawadata daga cikin munafukai suna neman uzuri a kyale su kamar yadda ake barin mata da yara ƙanana da makafi da marasa lafiya su an ba su uzuri ba za su je jihadi ba to haka su ma ainihin suke ba da uzuri wai a ƙare su manzan su masu ƙare su domin ne dama su je in mene to da haka in an tabbatar kai kaburi ne ma ba za a je da kai jihadi ba amma duk da ka fito ka ce kai musulmi ne ko da a ba irin kai kafuri ne shi kenan za a je jihadi sai a tafi da kai don in ka zo wuta za ka gudu amma kuma in ka ce ba za ka je ba shi kenan dama me matsala in baka je ba ai masu imani ake a cikin suratu muhammad ubangiji ta lafiya fa idza unzila suratu muhammadun وذكر فيها القتال فرأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت yace idan aka saukar da wata sura wanda ba soke aiki da ita ba kuma ta ambaci wato ainihin yaƙi aka ce aje a yaƙi kafurai Allah ta'ala yake za ka ga waɗanda a zukatansu akwai mara cuta shine munafurci za ka ga munafukai suna kallon ka ya rasu da za ta suma irin kallon wanda mutuwa ta afka masa irin kallon mai magarayi mutuwa magana mai magarayi mutuwa an kalli sa ta ne to za su dinga tada hankali hankalin su ya tashi to ina za a je jihadin nan ina za a je idan sun kawo wuri ne wanda za a je a dan kalmar shiga kawai a ɗebo ganima to nan suna gaba gaba za su ce za a je da su amma idan sun ga wuri da za a sha wahala ne to sai su fara kawo wuri lokacin da za a tafi yakin kogo ai kafirai sun yi taro da yake sun fito kuma sun kusa su shiga garin madina aka zo maza zuwa yake to yanzu mu fita jihadi nan mu je mu yaƙi kafirai nan a waje a bayan gari ko mu bari sai su ko mu bari su shigo gari amma ku dan makare a bakin lungu lungu suna shigowa muna harbin sai muna buga suka ce a zauna a yi a gida zai bi a zauna a yi a gida a dan dinga da biya kaga kenan ko kana gidan ka ba ba za ka fito ko ka fito shi kenan su abubakar da umar da suka dage duk da cewa wasu daga cikin musulman su ma suna gani a zauna ne kada kada a takura wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka dage aka ce aka fita aka ne aka fita mutum dubu ɗaya amma da aka fita ba da ita na kari ta hudu munafukai suka fita da lulluɓe da lulluɓa ta wata kan mene za mu yaki nan ai manzo Allah ta kuma ma ba yana son zuwa yakin nan bane yana yana so a da ta mata ne ai shi yake ba mu shawara to a kan me za mu je mu kashe kanmu ya dinga ɗiban mutane sai da ya ɗebi mutum ɗari a cikin wajen suka fita za a yaki mutane sa munafukai shi kenan suka dawo aka je kuma aka yi sau da haka idan aka ce a tafi jihadi to aka ji su a tashi in kaga sun yi murna sun san ba wahala za a sha ba sannan kuma za a je a debo wato ainihin ganima to a nan ne za ka gan su kan suna murna za a tafi jihadi ubangiji ta ala ce rabu bi an yakunu ma alkhawari رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون
bangiji ta dace rabu sun yarda mana sun gamsu bi an ya kunu ma alkawalimi su kasance tare da mata wanda ba sa zuwa jihadi wasu kasance tare da mata wa tsubi ala qulubihim Allah ta dace an yi yunki akan zukatan su an rufe zuciyar fahum la yafahun su ba sa fahimtar gaskiya ba sa fahimtar shirya yanzu mutum ya yadda a tafi jihadi a bar shi da mata tunda su mata suna da uzuri ba sa zuwa jihadi da yara ƙanana kuma kana da imani har ya zama abu murna ka ce ka gamu da wannan kaga akwai alamar tambaya lokacin da za a tafi yakin yakin tabuka sai manzo kuma ya ce sai ina ali ya zauna a gida ya zama khalifan manzo Allah ta sama a Madina za a tafi ainihin wato jihadi amma da lokacin da aka yaka sai ina da kuka kama ya ce ya Rasulullah a tuhalliku ima'an nisa'i wa sibiya yanzu ya suna za ku tafi jihadi ku bari tare da mata da yara wato ya zama kamar mace ko daro ku bar ni tafi je in jihadi to kaga gurazan kenan masu imani sai zan ga zuwa yaran rake shi yace a za tu yi an takuna minni bi manzilati haruna min musa aliyu ba ka son ka zo matsayin ka zo matsayin annabi haruna da musa a wurina in zama kamar annabi musa kai kamar annabi haruna ka zama waziri na domin annabi Musa lokacin da zai tafi turi Sina ya gana da Ubangiji ta'ala annabi Harun ya bari khalifa a cikin mutane ba yace to ka bari ma nima in barka khalifa kamar yadda annabi Musa ya bar annabi Harun to nan ne aka rarrace shi yace to ba da amma amma munafiki kuma shi haka yake ka bari tare da mata kawai ta hiransa yana jin labarai ne aka yi a jihadi ne aka yi idan an yi nasara an ci ganima rin bai ɓaci shi ba a cikin wanda za a ba wa ganima idan kuma musulmi an ji wa musulmi ciwo an sha wahala ya dinga mulaji ba dama na ga mu na ga mu ai Allah ya tabbata mu da mu biwa sai da mu biwa haka munafikai suke wannan to rashin imani amma duk mutum da ya imani da Allah subhanahu wataala ba zai ga manzara ta kuma ya tafi jihadi shi kuma ya nutsu sai dai cewa aka yi zauna to amma ubangiji ta ala ya gama magana da wasu biya ala qulubihim an yi yunki akan zukatan su fahum la yafahun ba za su fahimta ba wato hukumar da Allah ta'ala yake wa mutum idan ya zama mai taurin kai a gaya ma gaskiya ka ke gobe a gaya ma ka ke jibi a gaya maka ka ke to sai Allah ta'ala sai ya rufe zuciyarka shi ke nan sama ba wata gaskiya da za ta sake shi ba wani alheri zai sake shiga zuciyarka ba wani imani shi kenan kai ka an gama da kai sai dai ka mutu akan kafurci ka je ka shiga wuta to irin sai za a ga wani duk yadda kai da shi ba zai karbi gaskiya ba saboda an yi an yi yayi saurin kai ya ki karba a kafi an zo an yi zuciya ya zama rafkane ne duk abin da rage ba shi ba a kwakwalwansa shi ba ya gane alheri da ke ciki wannan shine halin munafukai sai Allah ta'ala ne ya lafi ne rasul لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم بنجي تعالى لكن لكن الرسول سيدي من الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه دوائد في إيماني تعالى شيء jahadu bi amwalihim sun yi jihadi da dukiyoyin wa anfusihim da rayuwar wa ulaika lahumul khairat to wa'innan suna da alkhairai da yawa a duniya da lahira wa ulaika humul muflihun kuma wa'innan sune masu rabbanta a duniya da lahira da munafikan suka yi su je jihadi an yi da jihadi ne sun ne ma'ana wannan ayat ba riya ba manzon kuma ya tafi jihadi da shi da wa'inda suka yi imani da shi su ne sahabbansa kuma jihadi na sun yi shi bi amwalihim wa anfusihim sun sadaukar da dukiyansu to da akwai wanda yake da karfin jihadin amma ba da koko to su ta bai mawadata sai su kawo sai a shirya maka da iyali sannan kai kanka ka shirya kanka da abin da zaka bar wa iyalinka duka wannan jihadi ne sannan kuma sun ba da rayuwarsu don addinin Allah ya ɗauka sun miƙa ran domin a yi jihadi a yi nasara addinin Allah ya ɗauka to da ka sai Allah ta dace wa ula'ika lahumul khairat wannan suna da alkhairai alheri a duniya shine nasara da Allah ta'ala yake ba su akan kafirai da kuma ganima da kuma kwanciyar hankali da nutsuwa cewa kayi wa Allah ta'a kayi wa manzala ta sama ta'a sannan da alkhairai a lahira su ne aljannatai aljannar firdausi da darajoji maɗaukaka a cikin aljannan haka Allah ta'ala zai musu sa kai sawa'un ka mutu kayi shahada wajen jihadin ko ba kai ba wanda ya shahada wajen jihadin kuma shi kuma ko tambayar kabari ba za a masa ba manzo kuma ya ce ai kyallin takobi da gani kawai ya ishe shi ba sai malaiku sun masa tambaya ba sannan da Allah ya tashi a aljanna ya karrama shi lokacin da ake daukar ransa a ba shi hurul ini guda 70 yan matan hurul ini su zai aura a aljanna su ne matan ya yi burin ma ina ma ya dawo a sake kashe shi saboda yadda ya ga aka tare da shi lokacin da ya zo mutuwa wanda ma bai mutu ba Allah ta'ala zai ba shi ladan jihadinsa فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ai ba su canza ba alƙawari da suka yi da wanda ya rasu ya yi shahada da wanda bai yi shahada ba duk za su da sakamakon sa wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala to sannan shi kuma mutuwa a wajen jihadi sai Allah ya kaddara shi in Allah bai kaddara ba duk da kai kuma ba za ka yi shahada ba Khalid bin Walid ina ne bai kuka ba tun da ya musulunta yake yaki ya shiga nan duk yakin da za a je da shi har maza su sa masa sai kullahi masu sababin Allah zahare ne a yakin wuta ba inda bai duk inda ya jagoranta yaki sai an yi nasara amma a ƙarshe a kan gadon sai rasu aka ce lokacin da zai rasu yana kuka yana cewa yanzu yana cewa ya Allah a kan gado na san rasu a kan gado ba a fagen fama ba ba a wurin yaki ba ba shahada zan yi a wajen yaki ba kuma haka yi rasu to amma manzon ma ya ce man sa'ala Allah shahadata bisidqin ballaghahu Allah manazil shuhada duk wanda ya roki Allah shi shi abin shahada da gaskiya Allah zai ba shi matsayin shahidi to da aka kaji bin wali Allah zai ba shi matsayin shahidai sun da yayi gure shahada kuma yayi aikin da zai samu shahada ko da ya mutu akan gadon saboda haka akwai jarumai wayanda suka sadaukar da rayuwansu waɗanda su bukatan su musulunci ya daukaka ba wani abu na rayuwa suke so ba suna nan tare da manzon Allah ta sama an yi jihadi da su sun ba da rayuwarsu da dukiyarsu sannan kuma Allah ta'ala ya ba su nasara kuma yake wa ulaika humul muflihun wayannan sune masu rabbanta wadanda a lahira za su samu aljanna madaukakiya kuma su tsira daga wato ainihin wutar jahannama to wannan jihadin ko da baka dauki takobinka a yanzu ka je ka yaki da kafirai ba tun da sai sun tsokana sai in jihadin ya cika sharuɗansa kafin a yi shi to amma akwai jihadi na mai na aiki da addini ka yi aiki wa addinin ka farko akwai jihadun nan ka tsaya ka gyara kanka da kanka ma tukunna ka zama mutumin kirki ka zama bawan Allah shi ma wannan jihadi ne almujahidu man jahada nafsahu wal muhajiru man hajara ma Allahu an manzon ma ce mai jihadi wanda ya yaƙi ransa ya tursa da ransa ya zama mutumin kirki mai hijira wanda ya kaurace wa haramu ba hijira daga makka zuwa madina amma akwai hijira na kaurace wa haramu so da kaga kai jihadi ka yaƙi kanka sannan ka yi jihadi da dukiyanka don ɗaukaka addinin Allah ka taimaki addinin Allah ka taimaki bayin Allah sannan ka yi aiki tukuru a addini duk wannan jihadi ne idan kana wannan Allah zai baka matsayin wanda ya shahara an ba haka miƙe kafanka ba ya zama damuwar kanka kawai ita ce damuwarka rayuwarka kawai ita kasa a gaba kuma a matsayinka na musulmi baka damu da addinin ka ya ji gaba ko ya ji baya ba al'ummar musulmi gaba suke ci ko baya suke ci wannan duk bai dame ka ba to ka zama ciko a cikin al'umma ba ka da wani amfani to da ka dole ne ka ji kishin addinin ka a zuciyanka to in kai haka ka zama mujahidi a cikin addinin Allah ko da baka yaki na kafirai Allah ta'ala ya azurta mu da shahada sai ubangiji ta'ala ya ce wa ulaika humul muflihun wannan sune marabanta al-falahu shine al-fawzu bil matlubi wa najatu min al-ma'ruf ka samu abin da kake nema ka tsira daga abin da kake gudu to tun musulmi yana gudun wutar jahannama kuma yana so ya samu aljanna to wanda yake da irin wannan halayen yake sadaukar da ransa ga addini da dukiyarsa to wayannan sune wanda suke tsira daga wutar jahannama kuma su samu aljanna Allah ya sa muna daga cikin sai Allah ta'ala ya ce a'adda Allahu lahum jannat ga sakamakon su nan Allah ya tanada musu aljannatai ta jarimin tajiyar anharu wanda koramu na zuma da giya da nono da ruwa suke gudana a karkashin su khalidina fiha kuma suna masu dawwama a cikin aljanna zalika al-fawzul azim wannan shi ne rabo mai girma wato an yi bayanin rabon da za su kama su farko su ne aljanna dai aljanna wanda take madaukakiya wanda duk abin da ake bukata na ni'imomi akwai a cikin aljanna da jarimin tajiyar anna wato koramin ba wani ruwa ne kawai ba yanzu a nan a duniya an ce maka wata korama yanzu na na ga wata korama to ta ruwa ne kawai don ba mu da korama ba mu da kogi na nono ba mu da kogi na zuma to amma a lahira akwai مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى to da ka akwai korama na ruwa wanda baya canjawa akwai korama na nono ɗiba kawai za ka dinga yi shi ma baya canjawa sannan kuma akwai korama na zuma mai daɗi akwai kuma korama wanda yake na wato ainihin giya giyar kuma mai daɗi ba irin ta duniya ba ba ta sa ciwon kai ba ta sa abin nan maye sannan ba ta sa amai ba ta ba ta ba ta rikitar da mutum ya zama ya fita daga hayyacinsa ba komai a cikinta kai giyan lahira dai halal ne ba irin ta duniya ba ne amma giyan duniya Allah ya haramta ta saboda matsaloli da suke ciki tana sa ciwon kai tana fidda mutum daga hankalinsa tana sa ya dinga tafiya yana faduwa tana sa ya dinga faɗan maganganu yana tonawa kansa asiri yana so kulle tana zubar da mutunci gaba daya tana sa ka je ka cutar da lafiyanka to sai Allah ta'ala ya haramta ta yace wala tulqu bi aydikum ila ta'aluka kar ku jefa kanku a cikin halaka amma ta lahira ba ta da wannan illan ko kwaya daya shi yasa a lahira in baka sha ta duniya ba za ka sha ta lahira amma wanda ya sha giyan duniya bai sha ta lahira ba kamar yadda zuwa hadisi man shariba khamran fi dunya la yashrafa fil akhirah wanda ya sha giya a duniya ba zai sha jiya lahira ba sai dai ya tuba ya kyautata wato ainihin imani ubangiji ta ala ya ce khalidina fiha kuma za su dawwama a cikin wato ainihin aljanna inda aljanna za a ce maka na ɗan lokaci ne in ka shiga aljanna a lahira shekara goma za ka yi ka fita ko shekara ɗari to da kana cikin tashi nan yanzu ka ga shugabanni da suke tenuwa shekara hudun nan ai in shekara hudu ya kusan ƙarewa karka tambayi hali da suke ciki suna cikin damuwa ɗaiɗe ne daga cikin su zai ga cewa wai shi in ya fita ma in ma ya gama ma ya huta ɗaiɗe ne amma galibin su suna cikin damuwa ne so da haka kowa in ya fitin farko yana son ta zarki to in kuma ya zo wanda ba zai zarkin ba kuma to ya shiga cikin damuwa ne to inda aljanna haka ne ita ma za ka ɗanyi wasu shekaru ne ka fita ai da akwai matsala to amma za a dawoma ne har abadan abada ukuduha da'imun wa zilluha to da haka ba abun da yake karewa a aljanna gaba ɗayan ta ba ta karewa kuma Allah ba zai fushi da kai ya kore ka daga aljanna ma domin zai ce wa ɗan aljanna me kuke so sai su ce ya ubangiji menene kuma za mu nema ka faranta fiskokin mu ka nauye mizanin mu ka ba mu abin da baka ba wani halittan ka ba na ni'ima sai Allah ta lace daga yau na yarda da ku ba zan sake yin fushi da ku ba sai su ji daɗi sun tabbatar ba za a kore su daga aljanna ba shikenan har abadan abada suna to duk jin daɗin da yake yankewa yana da matsala ba yana da matsala don tunani zai yanke kawai ya dami ya ishe ka yanzu akwai mawadatar da tunani za su talauce ya hana su jin daɗi da zuciya kawai su suna hararowa za su iya talauce wani ya talauce wani ya yi kaza asara ta koro shi kenan jin daɗi ya yanke masa amma duk mutumin da yake cikin ni'imar da ba ta karewa ita ce kawai niman aljanna to wannan kan baya da wani fargaba ya kulu wa kulu hani amaliyan zai ci kawai kulu wa shirabu bi ma azabtum fi ayyamin salih baka da wani damuwa baka da wani tashin hankali zaka miƙe kafarka yadda kake so abin nan wa kullu na'imin la mahalata za'i ala kulli shay'in ma qala Allah badilun wa kullu na'imin la mahalata za'i duk wata ni'ima in dai ba ta aljanna bane za ta bushe ta aljanna ne kawai ba ta ba ta ba ta bushewa to sannan kuma ni'iman duniya kuma tana da wani abu da ake ce mata nafas to ni'ima aljanna ba ta da wannan wanda ake cewa na gasu shine duk wani abun jin daɗi a duniya in dai zaka dinga amfani da shi yau da gobe zaka ji abun dore ka ka duba abincin da ka fi so a duniya ne ka fi so ila wani yace bai so kaji to da za a dinga baka yau ka ci gobe ka ci jibi in kai sati ma kawai kana ci sai ka ji sun ya kundure ka yanzu kuma kana neman to miyar kuka sai ka ji ita ma kake sha'awa bari a ce kayi wata ɗaya ko kayi wata biyu to haka ne ina zuma tana da zaki da zaka yi ta shan ta kai sati kana shan ta sai ka ji ta ishe wannan shine na zo su kenan kana cikin shan zaka ji kai ya ishe ni an kawo maka ma ƙara maka ta ya isa ka to a janna ba ka ba kana ci kana ƙara jin daɗin abu ba za ka ji yayi wannan gifta ka ba yau da gobe kana yi kana to amma abun da jin daɗin ran duniya kowane irin abu ne kai me yafi daɗi a duniya ne shine saduwa da mace ko to shi ma ana ji yana ginsan mutum ya ji baya son sama yana gudun matar sama kar ma ta matsa masa cewa sai ya sadu da ita to kaga wani abu ne da ya shafi duniya to amma lahira bai da wannan kwata-kwata babu wani nagasu a ciki wanda zaka ji ka kosa yanzu kana neman canji a kullama ruzuqu min amin rizqin من ثمرات الرزق من ثمرات رزقا قالوا هذا هذا الذي رزقنا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها an baka abun kaji sai ka karba ka ga irin wanda aka baka jiya ne amma ka sa a bakin ka sai ka ji dandanon ba irin wancan bane kaga ba za ka gaji da shi ba sai a sake kawo maka irin sai ka sa a baki sai ka ji tasdin kuma ba irin wancan bane to sai ka kosa da shi amma na duniya irin ɗaya ne duk abin da kake ci wannan tasdin ne a sake kawo maka kuma shi din ne saboda haka babu wani jin daɗi da ya kai jin daɗin lahira ya sa ubangiji ta halaye khalidi na fiya abadan suna masu dawama a cikin har abadan abada ita kanta mutuwan ma ba za a zo da ita tsakanin aljanna da wuta sai a ce yan aljanna ku kallo nan sai a nuna musu mutuwa a surar rago kun san wannan sai su ce eh shikenan sai a ce to yan wuta ku kallo nan sai su kallo kun san wannan za a nuna musu mutuwa sai su ce sun santa ai ba wanda zai shiga aljanna ko wuta face ya mutu to sai a mai ita rabo sai a yanka ta ita kanta mutuwa sai a ce to ya ala jannati hududun wala maut wa ya ala nari hududun wala maut ku yan aljanna za ku dawwama ba mutuwa mutuwa an yanka ta kuma yan wuta za ku dawwama ba mutuwa mutuwa an yanka ta yan aljanna su ƙara farin ciki yan wuta kuma su ƙara bakin ciki domin kenan ba da za su fita daga wancan wahala yan aljanna kuma ba da za su fita daga wannan jin daɗi wannan shine khalidi na biya abadan to lahira ne kawai yake da wannan amma ba wani shugabanci wannan khalidi na biya a badan babu shi ba wani wadata ko ko ya kare kana raye ko kuma ka mutu ka bar wa magada in mutum ne ka mutu ka bar shi ko kuma ya kare ya barka ka shiga damuwa tun a nan duniya amma lahira ita ne shi yasa Allah ta ce zalikal qawlul azim wannan shine rabo babba babu rabon da yake wani faman zuhziha anin nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa ma al-hayatud dunya illa mata'ul ghurur duk wanda aka nisanta shi daga wutar jahannama aka shigar da shi aljanna wanda ya samu babban rabo rayuwar duniya dan jin daɗi ne dan kaɗan kada ta ruɗe ka rayuwar lahira aljanna ita ce jin daɗi mai ɗorewa kuma babban jin daɗi wanda baya gudura ubangiji ta Allah ya samu a cikin bayan na gari Allah ya sa aljanna ita ce makomar mu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh